رب الأخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تقوس تقوس ne ga watan takwas watan sha'aban shekara ta 1445 hijriya za mu dora kan karatunmu na muwatta muna cin babu ma ja a fil fada'ifil umra na yi bayanin umra jiya wala ya kawo mana hadisin malik daga ibn shahab az-zuhri daga abi salamat bin abdurrahman dan gidan abdurrahman bin auf kenan daga jabir bin abdullahi al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin wannan kalmar ayyu a larabci kalma ce ta aka ana ce da ita ismun ne yanubu manaba shart harfu shart suna ne da yake zama a matsayin sharaɗi inda ka ji an ce ayyu sai kalmar maɗin za'ida ce littamim ita tana nufin in ka ce ayyu kama abu ɗaya ayyu ma kome kun gane ko duk mutumin da a'mara umra ya ba da kyauta ta umra kamar ya ce a amartuka hadhihi dar masalan na ba da na baka kyautan wannan gida na baka kyautan wannan gida zuwa lokaci kaza lahu wa li'aqibihi ga wanda ka bawa da kuma wanda ya biyo bayan shi gaba da shine aqibihi fa inna halil ladhi yutaha wannan kyauta ta wanda aka bawa ne ta wanda aka ba wani na nuna ka na ce kai ga gidana naka ne da danginka da wanda za su biyo bayanka to ta wanda aka ba wani a wata riwaya fa ina halillazi utiyaha maimakon ya utaha mabni lil maf'ul amma a wata nuska alhindiyya an samu iskali fa inna ha lillazi yu'tiha kaga akwai matsala wai kyautar ta wanda ibayar da ita ne to kaga akwai iskali to amma abinda zai nuna mana ba haka bane saboda hadisi yace la tarji'u ila allazi a'taha abadan wannan kyauta ba ta dawowa duk wanda ya bayar da kyauta ga wani malam wannan yaron bai iya wannan abun ba zai lalata mana abun nan mutum a ce kullum yana wannan abun ba za su iya yi ba baka iya ba ne kawai to sai ka bi a hankali kai tsiyar ka baka yin abu cikin nutsuwa shi yasa kuke kakkarya su kuke lalatawa mutum ya zama baya gane abu kenan duk wanda ya ba da kyauta ta umra gashi ya dora kenan ya tunda ka riga ka bayar to shikenan ko to amma akwai matsala li'annahu a'ata ata'an waqa'at fihi al-mawaris tunda ka ce na bawa wani da shi da danginsa da wanda za su biyo baya shi da danginsa da wanda za su biyo baya to ba zai dawo wajenka ba saboda ka ba da kyautan da ka shigar da hadda magada ta yanzu abin tambaya a nan gurin akwai wani yanayin da zai sa kyautar ta dawo na'am to idan magadan sun kare ba ai bai ce banda afon bai ce hadda kowa da kowa ba to sai magadan sai suka kare na'am akwai wata da to shine wannan riwayar da ta ce fa innaha lillazi yu'tiha din za ta yi aiki kenan in sun kare wanda aka sharɗanta ɗin in sun ƙare za ta iya dawa wajen shi mun sani ko kuna tare da ni wannan in li'annahu a'ata ata'an waqat fil mawaris baya cikin hadisin da annabi ya faɗa mudraj ne sai ku ja layi a daidai gurin wannan gurin idraj ne idraj ne min kauli abi salamata kamar yadda ibnu abi zai biya bayani daga ibnu shahab daga abi salamata an jabir annabi sallallahu alaihi wasallama a wata riwayar yace أنه قضى في من أعمر عمرة له ولأقبه فهي له بت بتلة لا يجوز للمؤطي فيها شرط ولا مس ولا مسنوية تو وحدثني مالك أن يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكهولا الدمشقي ya ji makhul shine abu abdullahi as-siqatul faqih al-mashhur ke cewa amma kasirul irsal ne ad-dimashqi yas'alu al-qasim ibn muhammad an al-umra yana tambayan qasim ibn muhammad shine ibn abubakar dangane da kyauta ta al-umra yaya take watakila hukuncinta ne rikitar da shi ba ya kulun nasu fiha me mutane suke faɗa imam albaji ya ce la'alla ya tamilu zai iya ya tambaye shi akan umra ne a ya sanar da shi mai mutane suke faɗa suka fahimta me zaɓin mutane watakila kuma ya tambaye shi ne da kuma ya ba shi labarin me maganganun mutane wanda shi kasim ya haɗu da su suke tattauna ƙalal kasimu ibn muhammad ibn abubakar ma adaraktun nasa illa wahum ala shurutihim ni gaskiya ban tarar da mutane ba illa kawai kyauta ta umra suna yi ne akan sharuɗansu kawai abinda suka ga yayi musu abinda suka ɗora ka'ida a kai ala shurutihim yawwa duk yanda mutum ya yi na baka zuwa wanenka shikenan shi za a aiki da shi في أموالهم وفيما أعطوا كن دوكي سرشي أبن داك بس قال يحيى وسميت مالكا يقول على ذلك الأمر عندنا أن الأمرة ترجع إلى الذي أعمرها تو إمام مالك yace aka al'amarin yake mu a wajenmu ita kyautar umra tana wato komawa zuwa ga wanda ya bayar da ita idza lam yaqul hiya laka wa li aqibika duk wanda ya baka kyauta malam ta umra ya ce ga wannan ga wannan gida ka je ka zauna to idan ka mutu to tana dawowa wajen wa wajen mai kyautar to amma in yayi taqidi ya ce taka ce da waɗanda suka biyo bayan ka to wannan atiyatun waqa'at fiha almawarith ya ba da kyauta ne wadda magada sun sun shiga to amma in dai bai kayyade yace da kai da wanda magadanka ba to wannan za ta dawo kanka to kaga wannan yana nuna mana a ya qadiyar da muka tattauna jiya kenan hal yajuzu wato fi shari'a tamlikul muaqqat kun gane kes ɗin tamlikul mu'aqqat da muka faɗa shi me tamlikul mu'aqqat ka mallaka wa mutum wani abu a wani ɗan lokaci wasu malamai suka ce bai inganta ba lesh suka ce yanzu misali inda tamlik ne kuma mu'aqqat a'a suka ce yanzu mutum ya je sayi mota a kasuwa ya biya kudinta miliyan ashirin ko miliyan goma ko miliyan uku sai wanda ya sayar masa sai ce ga ta nan ka mallake ta amma zuwa shekara hankali zai dauka to ya za a ce mutum ya mallaki abu kuma a ce zuwa wani lokaci suka ce bai halatta ba tamlikul mu'aqqat suka ce wannan kyautar umra din tunda tamlikul mu'aqqat ne bai halatta ba kuma yanzu gashi maliku Allah ya masa rahama ya ce fa ina tarji'u ila alladhi utiyaha ko ai ataha to sai suka ce to ya za a sai dai a ce ariya ce aro ne kawai na baka aron gidana ya rayuwarka wannan babu damuwa in dai aro ne daman ba tamlik ba ne su a wajensu umra ba za ta zama tamlik ba wallahu alam um, قال مالك النافع أن عبد الله بن عمر بركو جوني كيس imam malik ya faɗa allah yadda da shi abdullahi ibn umara warisa hafsata binta umar dara hako manji ba e min hafsata ko ya gaji gidan na na hafsa 'yar uwarsa ce bayan ta mutu kenan wace ce na na hafsa mata annabi ashe zai iya yi wa matar annabi ma ta mallaki wani abu nata ba san duniya ba ne ashe tana da gida ashe ba aibu ba ne don mutum yana da wani abu ko da mai addini ne ko mai da'awa ne ba za a ce ya so duniya ba inda yau gana na hafsa matar annabi ce ta rasu ta bar gida da aka yi kewayen gadon sai ga dan uwanta ibnu umar ya ci gadon gidan kala na fi wa kanat hafsa kad askanat binta zaid bin al-khattab ta ji bayan Allah gidanta ne ita kuma ashe ta zaunar da 'yar gidan zaid bin al-khattab gidan ma'ashat iya tsawon rayuwarta to nana hafsa ta yi umra kenan ta ba da gidan ma'ashat ai ma damat hayatuha matukar tana raye kenan kana iya ba mutum ka ce ga wannan motar iya rayuwar ka je kai tawa amma abinda kake nufi yana mutuwa a dawo maka da kayan ka magadan ka su gada idan ka riga shi mutuwa kai da ka ba da kyautar to magadanka za su karbe kyautar in ya riga ka mutuwa kuma ba shi kali baiwar Allah gidan na taba ta bada haya a yar gidan Zaid bin al-Khattab dan uwan Umar bin al-Khattab falamma tuwfiyat bintu Zaid yayin da ita bintu Zaid ibn al-Khattab ta rasu shikenan qabida abdullahi bin umar almaskana abdullahi dan umar sai ya karbe gidan tunda daman kyautar umrana na hafsa ta bayar kuma matar ta mutu ko baka bane wara'a anna lahu a yaga cewa shi kam ya cancanci ya gaji wannan gida daga gurin 'yar uwarsa malaman hadisi suka ce abinda hadisin yake nufi tana na hafsa ta yi kyautar umra yayin da wannan yar gidan zaid bin al-khattab ta rasu ibn umar ya ga wannan kyauta kadin qata'a kyautar ya yanke hukumul umra ya yanke kenan shikenan sai ya fidda shi daga mulkin wacce ta mutu baya kuma cikin gadanta shi kuma ya mallake wannan gida wannan shine mazhabin imamu malik da wasu daga cikin almajiransa shi yasa ya ce maka a ƙarshe dai kyautar umra tana iya mai tana iya dawa shine hujjar imamu malik imamu zurkani ya ce li'annal iskana bi ma'anar umra ai zaman da ita da aka yi shine umra din kuma dama an gaya muku za ta iya dawowa a ba ni sunan shi zuwa ga wanda ya bayar tun da ya ƙayyade lokaci babu alqada'u fil luqatati babin da ke magana akan wato hukuncin shari'a dangane da al-luqata wato tsantuwa kenan na me kace mana eh shine wadancan a'a aro wai shi dan waya na cewa bai ga bambancin wannan da aro ba me bambancin kyautar umra da aro akwai wanda zai iya bambancewa to me na'am eh su cewa suka yi yanzu kai bari mu dawo kanka in ka sa kuɗi ka sai wannan ka mallake shi? mumtaz idan wani ya ɗauka ya mallake shi? tayyid to wannan mallakansa da kai ta hanyar saya sunansa me mallaka ko mallaka da kai ta hanyar kyauta ka mallaka akwai bambanci tsakanin mallakatai ne din awwa to gaba ta biyu wannan mallakar da kai ya halatta in ce maka wannan ruwa ka saye shi ne ka mallake shi amma zuwa sati daya ka mallake shi amma zuwa saci ɗaya ne zai yiwu to babu tamlikul muhakkak kenan ai kayan ka ne yanzu wannan rigar ta kama mallakan kama ne yau har abada ko dama abinda suke so su nuna maka abinda ka mallake shi ka nutsu ba abinda ka mallake shi ina so ka gane ma'anar mallaka din suka ce yaya za a yi a ce abinda ka mallake shi bismu tamlik kuma a zo a ce mu'akkad ne wai daga baya kuma an canja suka ce babu shi a shari'a sai dai a ce aro ne su ba su yadda wannan wannan ariya din tamlik ba umra ba suka ce ai annabi bai fito ya faɗa ya ce mallaka ba ne fiƙihu ne to yanzu wannan kuɗi da kuɗi ka siya kuma ka ce ba zai yi ba har abada naka ne shi sa suka kore tamlikul mu'aqqatin yanzu ya za su yi da wannan hadisin kenan sai su fassara masu ce aro ne aka bayar eh kwarai kaji kun kaji wani fikin in mallaka ne kana da ikon tasrif ka ɗauka ka ba wani yanzu wanda ya baka kyautar umra kai kana da ikon ka ɗauki gidan ka ba wani maganar su ba suna da ƙarfi ba haya kuma ito amma ka yi bayani kamar yaya bambancinsa da haya in ka ba da kudi ka mallake shi ai amma haya baka mallake shi ba ko window baka isa ka canja ba a haya amma a mallaka ba shi ne nan a'a sai alkali ya shiga zai iya dawo da shi ai mun karanta baka na muka yi karatu kyautar da mutum ya bayar alawacin alkurba da kyautar da mutum ya bayar alawar shilla a masa al'iwa za ka iya fasawa kana iya fasa kyauta to shi ne abin da ake ta so a nuna muku
ariya kama da muna ce kuma bukura zai rama
bayani za ka yi shek
idan aro ne duk abin da ka lalata za ka biya amma umra idan abu ya lalace ba biya
to mallaka ne
ba dai aro ba ne
na mana eh amma dai ƙarshen rayuwar taka za ka dawo da shi ko ba za ka dawo shi ke nan ai na'am yi in kai rashin kirki ba na'am ba fa halatta nake ba amma da wani zai ce ya fasa ya fasa ai daman wato bai baka shi har abada ba na mallaka maka shi zuwa lokaci gara amma kuma na mallaka maka yanzu gidan ariya a gidan gidan umra ya halatta ka rushe ka ka ƙara ɗakuna? eh to in ka mutu ba wannan ya zama na mai gidan har abin da ka kashe har abin da ka kashe na'am ban ji ba a'a sayarwa sayarwa kuma wannan naqlul mulk ne ila ila ghairihi eh ƙwarai shi zai gyara to tamlikul mu'aqqatin ne kenan Mm. Mm. kawai abin da ba za ku iya ba da amsa ba shi ne in dai mallakan mallaka ne tunda na mallaki wannan don me yasa za a ce bayan na mallake shi dawo da shi bai zai yiwu ba shi ne ba za ku iya ba da amsa kai ba ta nan ne za su kada ku masu koran tamlikul mu'aqqat in dai mallaka ne na'am alancin da zuwa mutuwa ne ai tun da na bar duniya ai na- na yi ricin din ƙarshe kawai ba ba- batun kamar ah, ban dawo da shi din ba to naka ne tun da na bar duniya eh an yadda ƙarshen rayuwa shi kenan kama masa naka ne wala maganar suna da ƙarfi maganar tamlikul mu'aqqatin nan za ka sha wahala kafin ka kawar da wannan tunanin ni ban ga dalilin da ba za ku ce aro ba ne ba aro ne na zuwa wani lokaci
abin da ka lalata za ka yi.
gaskiya ne to shikenan dai kun ji dai sai babu luqata abin da ake nufi da luqata shine tsintuwa daga ash-shay'u alladhi yultaqatu an gane al-luqata bi dhammi al-lam ne luq lu luka wa fathil qaf luka alal mashhur kenan inda ahli lokaci da malaman hadisi luqata suke cewa alqada'u fil luqatati ba luqtati ba fil luqatati iyad yace a luga bai halatta ba ma ka faɗi wani abu ba luqata ba in ji iyad la yajuzu ghayruhu zamakshari yace bi fatil qaf luqa amma wal amma taskunuha gama garin mutane larabawa ba masu karatu ba sukan ce luqta luqta mu ma nan din ai muna faɗa luqta al-khalil yace kawai ai sukunin tunda ana ana amma suna faɗa haka idan bil fati ne shine al-laqitu um قال سي يتي قال حدثني مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبئس عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة كنغني أوصل عن اللقطة لقطة أم أم فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ثم عرفها سنة yace daga malik Allah masa rahama yake cewa afwan na shiga wani abu ne daban wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi akan abin da ya shafi a tsintuwa abin da ya shafi tsintuwa sai ya ce kai sanar da ifasaha in an ce ifas ana nufin ko ufasa ne ifasa ne ko yawwa in an ce ifas ana nufin mariki ifas wi'a arif ifasaha daidai ke da arif wika'aha to kai cikiya idan ka zo bayanin ka yi bayanin mariki in yana da mariki da da da yake ko, ko mariki ko mazubi kwalinsa ko jakarsa shi za ka yi cikiya shi ne wi'a na fata ne kwalin ko, ko buhun na fata ne ko na tsumma ne ko na me daga al'afsu ne an gane ko shi ne asaniyu al'afsu a larabci naɗe abu shi yasa ake ce da fatar da ake sa a kan kwalba ana rufe kwalba don kada ruwan yi sanyi ko zafi ana ce da shi ifasan in baka gane fa ghilaf kurum ifasaha wi'a'aha ko ghilafuha marfin abu wa wika'aha wika wika igiyar da aka ɗaure shine wika igiyar da aka ɗaure kayan sun ma'arrifa sanatan arrifa ɗin nan kai ta sanarwa ne shine arrifa ai uzkur halin nasi kenan kai ta bayani wa mutane ka gamu da aiki yin tsuntuwa malam ba ƙaramin aiki ba ne shekara za ka yi kana ta cewa jama'a wani fa ya jefar da abu kaza ɗinsa shekara fa in ja a sahibu ha idan mai kayan ya zo shi ne sahibin wannan jawab jawab jawabu shartin in jawabin shartin in mahzuf ne ka ba shi kayan samana wa illa idan ba haka ba bai zo ba fasha nuka biha to shikenan ka je kai amfani da wannan abin shine fa sha'anuka biha ka je kai sha'aninka da da ita iyayenka iya karfinka shine fa sha'anuka biha qala sai yace fadalatul alghanam to ya labarin bataccen dabbobi dabba idan ta bata shine dalatul ghanami me hukunci ya rasulullah qala hiya laka wannan taka ce in ka dauka mana hiya laka in akastaha ka samu akuya ko ka samu tinkiya wannan naka ne za ka yi tasarrufi da ita auli akhika ko ta dan uwanka ne in baka dauka ba ma wani zai dauka auli zibi ko kura ta cinye qala fadallatul ibli wannan yana nuna in ka je ka tsince to in ba taka bace to ta dan uwanka ne wannan wata fassara ne in ba taka bace to ta dan uwanka ne to in kayan dan uwanka ne ya zaka da shi ka ɗauka masa ka ajiye masa ko haka ne yawwa aulid zi'ibi ko kuma na kyarkeci ne in baka ɗauka ba ma kura za ta ɗauka ta gyara shi sai ya daɗa tambaya ce to ya rasu ya maganar a ya maganar wannan ya maganar a raƙumi yana ɗan nema abin da tun da su masu raƙuma ne ya ce malaka walaha ina ruwanka da raƙumi wannan istifam ne inkari ina ruwanka da raƙumi in ya bata ina ruwanka ma'aha siƙa'uha raƙumi fa yana tare da cikinsa in an ce siƙa matattarar ruwa wato yana iya ajiyar ruwa lokaci mai tsawo watanni raƙumi bai sha ruwa ba to shi da yake yawo da rizabuwarsa wa hidha'uha kuma yana da takalminsa huffinsa kenan yana da ƙarfin tafiya raƙumi yana iya tafiya sai ya tafi amerika ma daga nan haka allah ya kafarsa mai jure taku ce shi yasa ya yi ta haka lakab mai faɗi ga laushi matsalar ta kawai kunama kunama ya harbi raƙumi sai dai kaji yana kuka ya tsuguna amma don ƙaya zai iya take ta wani gaushi ma zai iya take shi da sauransu taridul ma'a wata akulu shajar raƙumi yana zuwa gurin ruwa yana cin bishiya hatta yalka ha rabbu haka batta ma'ana ta ta bin ruwa ta ci bishiyar ta har mai ita ya same ta rabbu ha malikuwa abinda yake so ya nuna maka ba a fayin tsintuwar raƙumi ba a yi raƙumi ba a tsintarsa raƙumi ba a tsintarsa قال وحدثني مالك عن أيوب ابن موسى عن معاوية ابن عبد الله ابن بدر الجهني إن أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام يا سوكاء مسوك وسمتاني أكسد الشام شين بطريق الشام فوجد سرة فيها ثمانون دينار wani kulli shine surra wani kulli na kudi wanda a cikin wannan kudin akwai dinari tamanin tamanuna man tamanuna eh dinar fa zakara hali umar ibn khattab sai je ya gaya wa umar ibn khattab kaji kaji gafa abin da ya faru ya khalifat rasulillah faƙalar lahumar arifa ala abubuwan masajid aiki ya same ka sai ka je kofar masallatai ka je kai ta sanarwa ala abwabil masajid kenan duk wanda ya samu kuɗi irin wannan hanyar da ake cikiya a ka je ka samu kofofi na masallatai kai ta sanarwa ka gamu da aiki in wallahi in mai shi ya zo ba zai biya ka ba ladan ka yana wajen Allah kawai yasa wasu ma malaman suke cewa kai mutum ya ga tsuntuwa ma fa zaman lafiyarsa ya tafiya ba tsuntuwan nan to kai ka ɗauki abin da zaka shekara kana ta masa hidima wasu kuma suka ce to ai kenan ka riga dukiya ka yi almubazzaranci kenan sai a wazkur hali kulli man ya'ati umar ya ce duk wanda ya zo sai ka gaya mai da Allah malam ko ka jefar da kuɗinka ka kai kuma aiki ya same ka kenan liman ya ati mina shami sana duk wani wanda zai rinka zuwa daga ƙasar sham a iya tsawon shekarar nan sai ka gaya masa cewa ka tsinci kuɗi a sauransu fa'iza madati sanatu fa sha'nuka biha idan shekara kuma ta wuce to ka je ka sha'aninka dai ta mana wannan shine halaccin amfani da tsuntuwa bayan mutum ya sanar ya shekara ya bi da shari'a to kawai ya sha'aninsa da ita malamai suka ce to daga baya fa in mai ita kuma ya bayyana a bayan shekara suka ce nan kuma ya dai ku je ku daidaita sai ka biya shi in ya ce a biya shi sai ka biya shi amma nan ana nuna maka za ka iya amfani da shi saboda wahalar da kai na wato sanarwa idan bai zo ba har ya shekara to kaje ko mota ce ko miliyan ɗari ne ma ka samu an gane ko to fasha'anuka biha fasha'anuka biha ba da ma arrabta ha sana wa haddathani ma malikun an nafi' anna rajulan wajada luqatatan ko luqatatan ba luqatatan ba wannan am ne amma wani suke faɗan haka rajulan wajada lokatatan wani ya samu abin da ake nufi da wato ya samu abin da tsintuwa فجاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال له إني وجدت لقطة يزوجا عبد الله تنتوى su masu tsoron Allah ne idan sun yi tsintuwan suna faɗa sai su je su bayani ni da kai kuma idan mun samu sai mutum ya ce ma ya ma ya ci sa'a shi ya samu abin nan yanzu ba a fiye yin cikiya ba rediyo amma ba sa iya ba sa iya sanarwa a shekara in an ci sa'a ma su sati daya in an ci sa'a kenan sauran fa kashewa ake kawai sai an je kiyama a san yadda za a yi فقال له إني وجدت لقطة فماذا ترى ني فنا سامو تنتوا يا ابن عمر me kake gani me ra'ayinka ya zan yi ne a wata riwayar famata amuri ne fiha faqala lahu abdullahi bin umar arrifa ya dora shi akan kaida da manzon Allah ya dora su sallallahu alaihi wasallam yace kai sanarwa eh ka je kai ta sanarwa maza maza maza arrifa kai ta sanarwa kai ta bayani har zuwa tsawon shekara qala qad fa'altu mutum yace to ai nayi sanarwa nayi iya abin da zan iya yi a ƙala zid ibn umar ce je ka ƙara ka ta bayani ƙala zid ƙala ƙarfa altu ya ce ai na ƙara na yi na yi hadda ƙari ƙala abdullahi la'amuraka an ta kula ha to ni fa bana umartan ka gaci walau shi ita in ka ga dama ka ga tsuntuwa nan gaba lamta a kuzha karma ka dauka kenan shi ibn umar ya tafi akan ra'ayin fasha'anuka biya din nan tunda daga ƙarshen rayuwarka an ce sai ka biya shi dai gaskiya na ganin kawai karma mutum ya ci amma sabin ibn umar to shi yana ganin ba sai an cikar a ci kuma shi yana da ra'ayin in ka ga tsuntuwa gudun wahalarta da ɗawainiyarta ka bata yanzu za ka iya shekara guda kana sanarwa to kuma in ka cinye ta kafin shekara kuma ka saba wa shari'a babul qada'i fi istihlaki al-abd al-luqatati na'am a banda tawafi akwai kananan abubuwa da wannan ba su kai sun kawo ba yanzu dan kana tafiya yanzu ka tsanci wannan robar ta ruwa ka shekara kana sanar da ita ko wani ya jefar da naira ɗari yanzu naira ɗari ai tawafe ne ƙananan abubuwa ne wannan babin yana magana ne akan wato bawa ne kula da babin bawanka ne ya tsinci abin tsinta sai kuma ya je ya halakar da wannan abin tsintuwar so mai hukunci kai ba kai kai halakar ba amma dai bawanka ne ɗan ƙarƙashinka ƙala malikun ala yahya ya ce wasu mi'itu malikan malikun malikan ya ƙula al'amuru inda na fil abdi ya jidu alluƙaƙata fayastahlikuha قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة كنا غانيوا وذلك سنة يتي إنها في رقبته شواء إما أن يعطي سيده سيده ثمن ما استحلك غلامه وإما أن يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع بها ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء duk wanda ya samu bawa bai koyar da shi addini bai je masa barna zai sha mamaki maliku ya faɗa mu dai a wajenmu dangane da bawa da ya tsintuwa ya ɗauki tsintuwan faistaliku ha ya halakar ya yi ta'addanci ya yi tafsiri ya taƙaita ya yi sakaci ƙabla an yabluga ajalar ladi ujjila fil lokaci kafin ya kai ajalin lokacin da aka sanya na cikiyar abin nan tsintuwa wa zalika al'ajalu sana kuma wannan lokaci shine sana sana shine haul to yanzu dai ya kashe wannan abu to annaha fi raqabatihi ma'ana imma an yu'tiya sayyiduhu sayyiduhu samanu mastahlaka gulamuhu za a bawa shugaban zabi ko dai za a ba shi kai zaɓi ko? shugabansa zai ba shi zaɓi ko dai ya ba da kudin wato abinda bawan abinda aka halakar ko kuma a miƙa bawan in ba ku gane ba ko dai a ba da kudin tsintuwar kimar abinda aka yi tsintuwar ko kuma mai gidan mai bawan ya ɗauki bawan ɗungurungun ibada shi ya ce tun da kaje ka cinye musu tsuntuwa kaje kai ma a matsayin tsuntuwan ne yana ba da kai sallimu ilaihim to anan abin da wannan nassin yake nufi haramun ne mamnu'un ne istihlaku al-luqatati qabla hululi ajaliha haram ne a yi amfani da abin tsuntuwa kafin shekarar nan wanda yau kuma gaskiya akwai damuwa me yasa aka haramta li haƙƙi sahibiha saboda mai kayan zai yi ta jira har tsawon shekara a yi masa bayani dangane da abinsa ko an samu shi ma ya ta bibiya idan bawa ya yi ta'addi to wannan yana kan bawan kenan fi fi raqabatihi yana kan waye yana kan bawa ibnul qasim yace daidai ne ya ci kudin ko cinye abin yayi in abinci ne ko ku sai da shi yayi amfani da kudin ko ma kyauta ko sadaka ma ya bar ruwan shari'a ko sa sadaka ya bayar ko me yayi jinaya ne kamar yanzu misalin wani ya saci kudin wani ya je ya sadaka jinaya ne ka saci kudin al'umma ka je kai sadaka ka saci kudin mutane ka je ka ba da taimako jinaya ne laifi ne ba ruwan Allah da wai ka sato ka je ka ba da sadaka yanzu Allah ba wannan sadakan taka zai duba ba ina ne masdarin kudin ina ne tushen kudin da haka yana kan bawa ko dai ya fanshi bawansa yanzu an samu mai kaya din ne wala Allah ya rike bawan ko dai a fanshi bawan da biyan kudin kayan tsintuwa ko kuma ya ce ku je kawai ku tafi da shi wa in amsaka ha hatta ya atiyal ajalul ladhi ujjila fil luqatati wa in amsakaha ai in amsakaha al-gulamu kenan idan yaron shi bawan ya rike wannan tsintuwa har sai lokacin da aka shimfida a shari'a na shekara guda din nan yazo anan yayi kokari bawan bai kashe abin tsintuwar ko ci ba sun mastahlakaha sai daga baya halakar ya cinye abin tsintuwar kana daina na alayhi bashi ne a kansa to يتبأ به ولم يكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء to yanzu ba shi ya halakar ba to ko da wani abu zai tashi daga baya to mai gidansa bai da komai dainan alai ai dainan alal abu tsuntuwar in ya bayyana zai yutba'u biha zai bi bawan ya ce ina kayana ko da ku bayan an yanta shi ne kada a zuwa ce a to yana bawa ne tsuntuwar yanzu an yanta shi ya zama da a'a yutba'u biha za a ci gaba da bin shi ko da bayan an yanta shi ne ina fata ana fahimta walam yakun ala sayyidi fiha fiha shay to anan imam al-baji ya kara bayani yace mujarradul al-imsak muddatu sana fil abdi kawai bawa ya rike abin tsintuwa yayi shekara tunda ya rike yayi shekara to ba jinaya bane ba ba za a ce yayi haram ba in yayi istihlakinta ina fata ana fahimta to amma kuma yi amfani da shi mai shi ya dawo to kuma daman duk sauran tsuntuwa ma abin da malamai suke faɗa cewa duk wanda ya amfani da kayan tsuntuwan wani daga baya bayyana za ka bashi kayan shi in kuma bai bayyana ba Allah ya baka shari'a ta baka babul qada'i fi abdawal ne ko ko dawal dawal abin da ake nufi da abdawal jam'i ne na abdallatu kamar dabbatu dabbatu dawab dallatu dawal dawal al'aslu a cikin in an ce abdalal a larabci a lugha abdalal a asali a larabci ana nufin alghaiba buyan abu dalla gaba kenan kan ya buya shi yasa aka ce alhayawanu daya alhayawanu ad-daya dabbar da ta bata sai a ce da ita dallatu li'annaha li ghabat ta buya yanzu muna gaya muku asalin kalmar ne dan mutum ya gane kuma ita dalla ana amfani da kalmar dalla akan dabba ta mace ko namiji gaba daya duk ana iya amfani jam'in dalla din shine dawal jam'in dallatu shine me ad-dawal ko namiji ko mace dukansu gaba ɗaya to amma abin mamaki a larabci malam saboda yalwar larabci in ka ji an ce dalla akan dabba haiwan ne kawai ba a cewa mutum dallatu kun san na gaya muku ko namijin dabba ne ko mace ma dai ana ce da shi mai dallatu ko namiji ko mace sunansa mai dallatu to amma a iya dabba ne kawai kar wani ya je ya dan koyi larabcinsa ya je hudu ba yana so ya bayanin a ta sai dauko kalmar dalla ya amfani shi a iya dabba ne kawai amma abinda ba ba ba ba ba, ba ni sunan shi yawa ba dabba ba ana ce da shi da'a da'a ko kuma a ce da shi luqata ko da'a da'i'a alhamza da kuma ainun a ƙarshe ko lokata to shi kenan قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار أخبره يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سليمان بن يسار يحدث أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بئيرا ضالا كاغا بئيرا سيكتش ضالا بالحرة فأقل فأقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات فقال لهم ثابت إنه قد شغلني عن ضيئتي فقال له عمر أرسله حيث وجدته بأدبك وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مسند ظهره إلى الكعبة ياتي من أخذ ضالة فهو ضال وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت كانت دوال دوال الإبل في زمان آه منني في زمان عمر نكو في زمان عمر بن الخطاب آه إبلا مؤبلة تنا تج لا يسم لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها وتكريتها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها خلاص مالك يا رويتو دغ يحيى بن سعيد um, al'ansari daga Sulaiman ibn Yasar wannan Sulaiman ibn Yasar al-faqihu al-shahir faƙihi ne shahararre an na sabita bin al-dahak al'ansari shi ma ibn al-dahak ibn khalifa al-ansari al-ashali sahabi ne al-shahir ya rasu shekara ta 45 amma ba daidai ba ne kuskure ne أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة أنه شوى ثابت ياتن شرى قمي الحرة أنغانيكو الحرة ونقوليني من دواتو ديوا كما بقى جن دواتو أمدينة نقواتي فأقله أقله سيدوري شي يدوري راقمان aqalahu shaddahu bil iqali kenan aqalahu shaddahu bi al iqal iqal yaggwai me yaggwai al hablu da al hablu da al iqalu abin tarnakin dabba ana kiransa haka shikenan sai ya daure shi abin da ake nufi ya hana shi tafiya ko yawwa ya rike shi yana shi tafiya thumma zakarahu li Umar bin Khattab sai kuma ya gaya Umar bin Khattab kaji kaji a ga abin da ya faru ya nemi fatawa a wajen Ibn Ibn Umar a wajen Umar me ya kamata yayi ma yalzamu to kaga wannan yana nuna mana imam shugaban mutane ya kamata ya zama min ahlil ilmi in an tambaye shi abin karatu ya bada amsa ko ba ka bane yawwa in kuma bai da ilimi sai ya tura wa malamai shine sarakunan mu sai suke daukan malamai sai suke ajiyewa a fadar su lokacin da suka damu da addini kenan wasu kuma yanzu fada suke ma da addini sai dai Allah shirya da su wasu kuma suka ce a ya mika al'amarin ga umar ne don ya duba mai kamata shi daga raƙumi ya ɗaure shi ya rasa yadda za a yi da shi shi sa maliku ya ce shi a wajen maliku ina so ku lura da wancan hadisin malaka wani mini ne walaha ma'aha siqa'uha wa hiza'uha taridul ma'a wa ta'kulu shajar to shi a wajen maliku rahimahullah saboda wannan kisar yace man wajada ba'iran falyati bihi al-imam duk wanda ya samu raƙumi ya tsinci raƙumi a can mun karanta ba a tsintar raƙumi ina ruwanka da shi raƙumi da yake watanni abin nan kuma shi raƙumi wani ma fa ko kiwon sa ma ba a yi kawai sakin sa ake tafiya ta abin saboda shi duk yawon da yanzu raƙumi zai iya zuwa Nijar je ya dawo Kano ba abin da ya dame shi haka kwakwalwarsa take sai dai kuma akwai wauta to amma nan yace to tun daga wannan ya daure kuma ya kaiwa Umar sai Malik yace duk wanda ya tsinci raƙumi falyati bi limam ya kaiwa liman shugaba kenan shi sai ya sayar da shi idan ya sayar da shi sai ya sa kuɗin a ina a baitul mali a wajen malikiya ba ba wato ana iya tsantar raƙumi amma wa za a kai wa sarki ko ba ka bane sai ya sayar da shi a sa kudin a mal idan mai shi ya zo sai a biya shi kuma kuma maliku ya ce kar a wakilta wanda ya tsinto ya je ya sayar da shi a kuma kar a bar wa wanda ya tsinto kudin a hannunsa a lakin inda imam saboda me me dabbar komin shekaru idan ya zo ya zo wajen imam imam yana nan imam imam baya nan ya mutu wani dai abu amma idan mutum gari ne ya tsinta fa ina zai same shi zai sha nema ne bai same shi ba ina fata ana fahimta shi kuma imam ashab ya ce a'a a duba a ga shin imam din adali ne ba zai ci kuɗi ba ka duba tun wancan lokacin idan liman din idan imam din idan shugaban ba adali bane zai iya cin kuɗin to kar a kai masa in kuma adali ne a kai masa to to ya za a idan liman din ba adali bane shi imamu ashab ya ce ku sake shi ya tafi kawai a saki raƙumin ya je ya tafi ba wanda za a kaiwa tun da bai da adalci to wannan za ka iya hukunci da shi akan al'amura na fikihu da yawa ana samun shugabanninmu ba su da adalci ba su da gaskiya sai ka ga wani haƙƙi wani ya tambaye ni kuɗi ne aka samu na kaza kaza ɗinsu ya kamata a ce an mayar da gwamnati ce amma wallahi malam na tabbatar idan na maida cinye kuɗin nan za su to ya za a yi za ka iya ijtihadi ka ɗauki kuɗin ka sa shi a aikin musulunci kai karkaci kudin tunda in ka kai musu su cinyewa za su yi to ɗauki kudin ka sa shi a cikin wani hidimar musulunci taimakon masallaci taimakon marayu shikenan ko a wajen Allah kai ka miƙa shi can eh kamar kudin ruwa misali ko kuma kudi ne misali wani ma'aikaci ne ya kamata ya mai da wani kudi wa gwamnati to ya mutu misali kuma magadansa suka ce to za su raba kudin nan a matsayin gadon ubansu ne tunda babansu ya tanadi wannan kudi zai mai da gwamnati na ce a ai ba mallakin shi bane ba za a raba gado ba to yanzu malam mayarwa za a yi suka ce ina ce eh suka ce to ai an mayar su ma ba za su ba gwamnatin ba to tun kamar yadda su bai halatta su ci kudin ba to kuma din bai halatta ku ci kudin ba to gwanda ma za a iya cewa ka mayar musu duk abin da suka yi kai ka fita to a irin wannan idan babu wata mushkila da za ta biyo baya na cewa a biya to za ka iya aiki da kudin a harkar addini tun da kudin gwamnatin ne na Allah ne gaba da yayi kuma ba kai kaɗai ka ce ba ka bara an yi aikin Allah ne an taimaki mutane da sauransu na'am yawwa yawwa Allah ya ma albarka sai ya dace da wannan yanzu kaga fiqihun anan shine malam da Umar ya karbi kudin ya sa a baitul mali da me raqumin bai dawo ba me za a amfani da shi musulunci da haka duk wani kudi da ya zama maka rikici kar sai yadda zaka yi ba da shi kawai ai aikin musulunci da shi kaga ba mutum ɗaya bane ya ci kuma kai ma ba kai kaɗai ka ce ba ko wani kudi na shubha ko na makamancin wannan da sauransu akwai matsaloli da suke faruwa a wani direban tanka ya mun tambaya cewa suna tuka tanka to ka'idar direban tanka a wata-wata ake biya to amma saboda lalacewa da rashin bin shari'a malam sai mutum ya sai sabuwar tanka sai ya ba wa direban tanka ta mai ko ta manja ko ta muyansa komai amma fa shi za a kawo masa balansansa ka duba wani irin rayuwa ta jahiliya malam sai ya ce malam ka san ta yadda direbobin tanka suke fita ce a'a ya ce duk inda suka je aka musu lodin mai aka ba su webin ɗinsu idan a kamfani an zo an loda dubu arba'in aka saka lita to sukan je ana samun wani lokacin na kamfanin yawansa ya fi yawan cikin rumbun tankin motar sai ya ba da arba'in da ɗari biyar arba'in da ɗari biyu arba'in da ɗari ɗaya arba'in da tamanin arba'in da sittin arba'in da lita kaza to su kuma can gidan man in an je to sai direba ya tsaya ce iya dubu arba'in aka rubuta don haka iya dubu arba'in za ku mai za ku cire sai a basu shi kenan ya ce sauran man to sai direba sai ya je kawai ya je sauke a daji sai ya siyar wasu kuma abinda suke yi hauma suke yi a hanya sai su tsiyayi a cikin lita dubu arba'in din sai su rarraga kowane tanki sai su rarraga su rarraga in an yi magana sai su ce da gargada da iska sun tafi da to ya ɗauko maka fetur tun daga lagos tun daga ibadan tun daga fatakot tun daga kaza ya bunko shi ya kama a kano fetur ne fetur fa in ka ajiye shi a nan a iska kafin ka je ka dafa za ka neme shi ka rasa to sai su hada da wanda iskar take ɗiba da wanda kuma ɗan adam yake ɗiba da shan iska da shan mutum idan an zo an auna an samu shot sai su ce iska ce ta ɗebe kuma an shiga gargada kuma hanyar ba ta da kewaya za su yi ya ce malam da haka suke rayuwa shi mai motar ya sani su ma sun sani kaga anan zalunci ne biyu ko dai su gaya wa can kamfani da yake lodawa ga shi ko kuma shi nan kamfanin sunan da suke karba masu mai gidan mai tunda ya riga ya biya kudin mai cikakke ya biya ko da an samu oba na waye su yanzu can kamfani a fatakwad din za su ɗoro maka oba ne su ma aunawa ake to kaga dai duk tsiya dai ba na direba ba ne ko yaya to ya za a yi na ce to don me zai baka aiki bai sa ma kudin da zai biya ka ba ya barka kana rayuwa on haram masu rikitarwa fa'amar umar bin khattab an yi arifahu talata marlat to shi kaga raƙumi matsalar sanarwarsa sau uku ne ake sanarwa umar ya ce ya je ya maimaita sau uku imamul baji ya ce ba sau ukun ya ce ya yi ba sau ɗaya ya ce ya je sanar ya je sanar ya ce ya umar ban game shi ba ya ce je ka yi ya sake dawa ya ce je ka dai kai sau uku har sai da ya sau uku kamar yadda manzo Allah ya yi wa Ubay bin Ka'ab Sabit ibn Dahak yana cikin sahabbai masu falala kwarai kuma yana cikin wanda suka halarci Bai'atul Ridwan a wala Allah kuma malamai suka ce zai yi saboda tsaba tsoron Allah sau uku ne yana maimaita Umar Umar yana ta maimaita masa saboda manzo Allah idan ya zo yi magana yana faɗa sau uku ne فقال له ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي يا عمر gaskiya tsakani da Allah wannan cikin raƙumin nan fani ya shigaltar da ni daga bai'aci wato aiki na da nake yi na kula da gidaje da sauransu na yi sanarwa na yi sanarwa ya ce gaskiya ya hana ni zuwa in je nemi abinci na ya hana ni in je ne sana'ata wannan sanarwa sanarwar gaskiya ya dame ni barin samu lokaci gaskiya bayan sau uku nan ƙara ba kaga wannan shine magana ta gaskiya ko da abu na addini ne in ya shigo za a takura maka kaga sai kai bayani umar sai ran sai baci ya ce kai arsilhun haisu wajattahu ka je inda ka kamo shi wa ya ce ka kama shi daman ba annabi ya ba da ka'ida ba ya ce malaka wala ha kun gane dama annabi ya riga ya faɗa kai ina ruwanka da raƙumi ma siqa'uha wa idha'uha taridu al-ma'a wa ta'kulu ash-shajar Umar ya ce koma inda ka kama shi ka je ka sake shi idan idan ya zama zai zai dame ka to daga nan malamin fiqh suka ce kenan duk wanda ya tsinci tsintuwa ya ga za ta dame shi in ba zai iya ɗaukar nauyin shekara a sanar ba je ka ka wullar da shi inda ka samu dubu ɗari biyar nan da ka tsinta kaga ba za ka iya shekara kana sanarwa ba ko ma inda ka samu ka wullar da ita ka ka dawo ina fata ana fahimta ka zama bari'un minha ka barranta da wannan tsintuwa Allah ba zai tambaye ka ba kuma babu zamani a kanka amma fa duk wanda yi tsintuwa ya ci abin tsintuwan nan kafin ya sanarwa shekara guda ta shika to har a wajen Allah faddamin sai ya biya wannan shine fikihun shine hukuncin shari'a da ina fata ana fahimta a cikin addurul muhtar idan mutum ya ɗauki abin sannan ya dawo da shi wurin to a zahirin wannan riwaya yana nufin cewa lam yadman bai zai biya ba tun da kamiyar ina fata ana fahimta wasu malaman suka ce idan mutum ya ɗauki abin tsuntuwa irin wannan da niyyar ya ci abin ne daman ya ɗauka da niyyar ya ci to gaskiya bai barranta ba tun da niyyarsa daman don ya ci abin ne da wasu maganganu wa haddasa ne malikun an yahya bin sa'id عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال وترى أن عمر ينا كشن جدي أجكن لكن كعبة wannan yana nuna mana halaccin in ka samu dama ka je gindin ɗakin kaba ka zauna ka jingina gadon bayan ka a ɗakin kaba in har ka samu dama zai yi yanzu kan bara su barka ba kuma wannan yana nuna mana ya halatta ka ba wa ka'aba baya kenan sabanin da jahilai in sun je umra ko sun je aikin hajji wai za su dawo wai su ba za su ba wa ɗakin ka'aba baya ba yadda ka ga mutane a haka ba mutum yake fita yana ta haka yana haka yana ta buge mutane da yawa za ga yan ƙasashe wai me ya fi su yaya za a yi ya ba wa ɗakin allah baya to ga hadisi ma umar karewar baya ya jingina gadon bayan sama a cikin ɗakin kama da haka ba wani laifi ba ne ba mushkila ba ne ba ya halatta mutum ya sa gadon bayansa a ka'aba ta zama tana bayansa ya ce man aka zarda duk wanda ya je ɗauki batacciyar dabba in ji umar fa huwa dallun to lalle ya zama batacce wasu suka ce kai jama'a kar ku ce batacce abin yayi nauyi kawai daga mutum ya dauki kayan tsantuwa a ce ya bata a'a a ce wa huwa dallun ala tariqil mustaqim shikenan ya kaucewa hanya ko ka ce dallun wato ani tariqis sawab ya bar hanya ta daidai ya bar hanyar daidai ko kuma ya yi laifi wa huwa dallun ko kuma damin za ka yi fassara shi damin zai biya ko kuma ya zai biya in ta halaka a wajensa ka kawo takadirin zance ya bata in ya halakar da wannan abin kenan ina fata ana fahimta wannan tsoratar da mu ne dangane da mu'amala da kayan tsuntuwa wa haddasani malikun annahu sami ibn shihab ya qulu كانت الضوال الإبل في زمان عمر ابن الخطاب إبلا مؤبلة آه، تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان يتي يا كسانشي ألوكتشن آه، سيدنا عمر الضوال الإبل بتتشن رقمي مؤبلة مؤبلة كمر مؤظمة mu'abbala ala wazni mu'azzama ina fata ana fahimta yawwa kal mu'abbalati al muqtanatu kenan kada dabba ce mai girma dabba ce mai matsayi dabba ce madaukakiya kada mutum ya yi tasarrufi da ita to menene ake nufi da mu'abbala an sa ta ne a kula da ita kawai inda ya raƙumi ne batacce a kula da ita a girmama ta ya ce tana taju ta tana taju ba'aduwa kenan ba suna haɗuwa sashin sashi ba wanda zai taɓa su an hana tsuntuwarsu tsakaninsu abinda ake nufi imamul baji ya ce la ya akhudhu ha ahadun wa in akhadha minha alwahida idan ka ɗauki ɗaya tunda suna harhaduwa suna yawaita suna hayayyafa a tsakaninsu suna yawo da junansu to ka raba ɗaya ne da 'yar uwarta duk inda ka ga raƙumi akwai ɗan uwansa hatta idza kana zamanu umar kenan kar a taba raƙumi kawai kar a ɗauka yawwa lokacin sayyidina usman amara bi ta'rifiya usman bin affan yace kai in an zanta kawai a sanar saboda jin tsoron alkhawanatu maha'intan mutane daga baya sun matuba'u in an yi ta'rifi sai a siyar fa idza ja'a sahibuha idan mai ma'abucin raƙumi ya zo maliku ha kenan ya saman wato a bashi kudin a ce kai an fasai da raƙuminka a an sayar da ka ga kudin wato raƙuminka babu sadaqatil hayyi anil mayyit babin da ke magana akan rayayye yayi wa mamaci sadaka wannan ma wata mushkila ce ku kula sosai قال حدثني مالك عن سعيد بن عمر بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد ابن سعد ابن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه فحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي إنما المال مال سعد فلما قدم سعد بن عباده ذكر ذلك له فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها إن أتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي أفتتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفا أتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق عنها وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا فورث ابنهما المال وهو نخل فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك الله كريم babin da ke magana akan sadakar rayayye akan wato matacce mutum wanda yake rayayye zai iya yi wa mamaci sadaka akwai matsala guda biyu a nan matsala ta farko ita ce shin wani yana iya amfanuwa da aikin wani wani yana iya amfanuwa da aikin wani hal yantafi wa ahadun bi amalil ghairi wasu sun ce sam bai zai yi ba wasu sun ce zai iya yi ba imamun nawawi kunu tsufa ya ce as-sadaqatu tasilu ila al-mayyit wa yantafi'u biha bila khilafin bayna al-muslimin nawawi ya ce as-sadaqatu tasilu ila al-mayyit yanzu muna magana ne akan shin rayayye zai iya ba da sadaka ga mamaci ya amfana zai iya yi wa mamaci sadaka nawawi ya ce duk wanda ibayar da sadaka duk wanda ibayar da sadaka a matsayin wani mamaci tasilu zai isa zuwa gare shi in ji imamu annawawi kuma ya ce zai amfana kuma babu saɓani tsakanin musulmi wasu suka ce wannan shine maganar nawawin nan tana da ƙarfi ƙwarai kuwa abul hassan almawardi mutumin shafi'i ne ya rawaito daga wasu ahlul kalam cewa ahlul kalam sun tafi cewa duk wani abu na lada baya iya riskan mamaci bayan ya riga ya mutu in dai ya mutu ba abin da yake kaiwa gare shi to wannan mazhabi ne batili qat'an qat'an cewa ba abin da mamaci zai amfana da shi bayan ya mutu a ya saba wa nususul kitabi wal sunnati da ijma'ul umma kar a waiwaici wannan taqiyuddin abul abbas yace duk wanda ya kudirin cewa annal insana la yantafi illa bi amalihi to mutum baya iya amfanuwa sai da aikinsa ya ce faƙad harkar ijima ya saba wa ijima yanzu nan ya fara raddi ne akan wani ra'ayi da cewa eh an yadda mamaci zai iya amfanuwa da lada amma sai in aikinsa ne ya ce a to wannan mushkilar abin nan ba lokaci bari barin fassara mana hadisin kada abin nan kada lokaci ya kure mana kan na shiga cikin rikici da yawa don sai an fafata a gurin nan nan san na taɓa wani abu ne mai muhimmanci malikul an sa da amr bin shirahbil ya ruwaito daga sa'id ko ibn sa'ad ibn ubada al-ansari mutum madina siƙa ne yana cikin malamai manya-manya masha Allah tabarakallah daga babansa Amr bin Shurahbil ibn Sa'id al-Khazraji al-Madani daga kakan shi Allah ya masa rahama annahu qala yace kharaja Sa'd bin Ubada wata rana Sa'd ibn Ubada shine Sayyidul Khazraj as-sahabi shahir al-ma'ruf ya fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki nasa wannan yaki shine yakin Dawmatul Jandal fi ba'd maghazi shine ghazwatu dawmatul jandal dawmatu aljandal a shekara ta biyar akai shekara ta biyar akai yayi fa hadarat ummuhu alwafa bil madina mahaifiyar shi a sai mutuwa ta zo mata a madina ita ce amra bintu mas'ud ta rasu a watan rabiul awwal shekara ta biyar kamar yadda na gaya mu manzo Allah ya dawo daga wannan yaki na dawmatul jandal sai ya tsaya ya je kabarin ta yayi mata addu'a saboda lokacin ta mutu an mata sallah baya nan wannan sai yake nuna halaccin in wani dan uwanka mai mutunci mai muhimmanci ya rasu aka yi masa sallah baka nan in ka dawo zaka yi zuwa kabarinsa kai masa addu'a wasu suna cewa sallah yayi wasu ka ce ba sallah ba saboda ayoyi ya hana yin sallah a makabarta addu'a yayi tunda dai addu'ar mamaci daman as-sala addu'a ce yayi wa qila laha lokacin da ta zo za ta mutu ita wannan amra din aka ce ausi ki ki wasiya mana sai ta ce to akan me zan yi wasiya fima alu yoni dukiyar da take wajena malu sa'adin dukiyar ɗana ne to akan me zan yi wani wasiya zan yi wasiya akan dukiyar ɗana da abin nan mallakin shi ne wallahi malam sai ta rasu kafin sa'adu din ya dawo tunda yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin daumatul jandal yayin da sa'adu ya dawo ibnu ubada sai aka ambata masa kaji kaji abin da ya faru sai sa'adu ya ce ya rasulullah hal yanfa'uha an atasaddaqa anha shin gashi dai mahaifiyata Allah bai bata dama ta yi wasiya ba to zai mata amfani mahaifiyata in nayi mata sadaka wa qala sallallahu na'am annabi ce kwarai ko da gaske yo sosai ma zai mata zai mata amfani mana ka je kai mata sadaka to qala sa'adun ha'idu kaza wa kaza a sadaqatun an hali ha'idin samau yace gonar kaza kaza da kaza wannan na ba da shi sadaka ga mahaifiyata saboda abin da ya ambata to ina so ku lura da wannan hadisin da aka kawo a nan gurin da maganar imamun nawawi ina so ku riƙe duk da cewa yanzu lokaci bare bare mai shirin yanzu wannan sadakar da wani zai iya wani ai kun ga tsakanin meye tsakanin ɗa ne da mahaifi ko ɗa da uwa to akwai wasu malamai da suka yi gyara a nan suka ce e lalle mamaci yana iya cin riba ya amfana da sadakar da wani rayayye zai masa idan ɗan shi ne me dalili suka ce hadisin da aka hawa da ne kun ji wannan rikicin ko kun ga can kuma abin da imamun nawawi ya faɗa ko وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن أم افتتلت كاجي حديثي نبي shi din ma dai na mahaifiya ce yace mahaifiyata uftutilat abin da ake nufi da uftutilat wato ukhidat falta abin da ake nufi matat fuja'atan ko fuja'atan uftutilat kalmar uftutilat mutuwar unexpected mutuwa wato bagtatan mahaifiyata ta mutu ba zato ba tsammani ya Allah kai mana afuwa ka raba mu da mautil fuja annabi yayi addu'a ce Allahumma inna na'udhu bika min mautil fuja Allah ka raba mu da mautil fuja ka san mautil fuja mutuwa kwatsam ba aune lafiya kalau kurum sai a ce maka wani fa ya mutu me yasa mu dazu muka rabu da shi ce Allah yayi aikin sa to irin wannan bai da daɗi ga mai saurare kuma bai da daɗi ga shi wanda ya mutum saboda wallahi malam wannan rayuwa tana buƙatar mutum a ɗan nuna mai ‘yan alamu kafin ya mutu alal aƙalli ya ɗan abu nan yanzu wani ya mutu ranar juma'a da daddare misali da ya san an gaya masa zai mutu liman ma bai riga shi zuwa ai bai zai bar masallaci ba ai zai yi ta zikiri ai zai ta cewa jama'a ku yafe min ai zai yi ta aikin alheri kafin ya mutu amma wallahi malam mutuwa wato ba aune ka roƙi Allah kada ya jarabe ka da ita in dai ba mutuwar shahada ba ce ba Allahumma inna na'udhu bika min mautil fuja'a Allah ka raba mu da mutuwa ba aune saboda kwatsam in ta zoma kuma babu ruwan Allah yanda ka tafi din nan haka za a maka lissafi kawai to amma wallahi malam ba yanda za mu yi saboda sahabbai ma an yi musu to wannan me yake nunawa kowa ya shirya duk inda ka tashi ka kawai ka ka gaya wa kanka komai zai iya faruwa watakila ba lallai ka dawo gida ba ka yi zikirinka na safe ka zama eba ready ka yi aikin alherinka ba wani abin da za ka jinkirta mu ba za mu yi yanzu ba sai kaza kana da alkawari ne za ka yi jibi nawa ne suka mutu lafiyar su kalau mu da muke yawo akan karfe akan wuta kawo kan karfe na bature malam wanda zai iya kin sarrafuwa kana wuta wuta ce a kasan inji fa kana zaune ka saki jiki ka taka birkin ka neme shi ya shanye yu wallahi yana iya haka kawai mota wallahi malam ka taka birkin ka yi ka yi ka neme shi ka rasa an samu wani fault internally in ba addu'a ba malam ya za a yi ko kuma kana cikin tafiya wani kawai gyangyaɗi ya ɗauke shi kana kallon shi yayyo kanka na gefen ka yana cewa wane wannan fa kanmu yake yi fa kana don Allah fa kafin ka juya kwatsam kun haɗu akwai wanda suka yi haɗarin ka san me ya faru da yayyo kan shi ya gaggadan gadan zai buga masa wala motar ce ta kwace masa bana sai ya ruɗe sai ya koma hannun wancan ya bashi guri shi ma kuma da ya ga yayo kansa sai ya dada rudewa sai ya dada komawa ya dawo ya dada bin sa wallahi haka aka yi ta wannan kewayen ya je shi ma ya koma shi ma ya dada koma malam sai da suka haɗu gaba da gaba wannan fa duk muna kan wannan waye baya tafiya a cikin mu babu ba wanda baya tafiya motocin nan da kuke gani ajalin mu ne muke hawa wallahi ajalin mu kyawa to shi yasa musulmi malam dan jin tsoron motul fuji'a kawai ya zama a cikin shiri yace to mama ta ta yi wannan mutuwa an karbi ranta bata kimtsa ba ya rasulullah wa ura halau takallamat tasaddaqat kuma gaskiya ya manzon Allah ina ganin tsohuwan nan da ta yi magana da da fa za ta bayar da sadaka da Allah ya bata ikon magana kaga ana son ashe idan mutum ya zo zai mutu ya ɗan yi magana ko yaya ne ne gaskiya ya rasulullah ina ganin da ta yi magana fa da ta yi sadaka sai ce afa a tasaddaku anha zan iya yi mata sadaka maza Allah ce kwarai kuwa to kaga wannan yana nuna ɗa ɗa ba mu da jayayya wa haddathani malik annahu balagahu yace labari ya zo masa wani mutum cikin mutanen madina min bani al-haris ibn al-khazraji daga banil haris ibn al-khazraj ta saddaka ala abuwahi bai sadaka ya yi sadaka wa iyayensa baban shi da mamansa fa'alaka sai suka mutu mana uban da uwar suka mutu to sai dan dan da aka ambata da yi wa iyayen na sadaka ba ya yi wa iyayen sadaka ba ya ba su kenan kamar ya ce babana da mamana babana na baka gida a wuri kaza mamana ma na baki gida a wuri kaza Allah da ya zo ɗaukar sai kashe iyayen gaba ɗaya lokaci guda fa halaka to kuma ba su da magaji saiwa sai shi ha'a fa warisa ibnuhum almal dukiyar da yayi wa iyayen sadaka din gidajen da ya bawa iyayen abin da ya bawa iyayen kawai gashi sun mutu to wa zai ci gadon su tunda mallakin iyaye ne shi dan kawai sai aka zo aka raba gado aka bashi wa huwa nakhlun gonaki ne na dabino a'a yace to ai an yi ba ai ba ni fa wannan abu ne da na bar kuma ya sake dawowa waje na yaje tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce kad ujirta ai an baka lada tuntunin sadakan da ka ba wa iyayenka kenan wannan yana nuna da yana iya bawa uban shi sadaka ɗa yana iya ba wa uwarsa sadaka idan ɗa ya samu wadata akwai kyauta fa jama'a akwai sadaka to kana iya ba wa mahaifinka sadaka kana iya ba wa babanka sadaka kana iya ba wa uwarka sadaka to idan ka ba su kuma ka ba su gida ka ba su tirela ka ba su motoci ka ba su kamfani suna raye ka ce baba wannan ku je ku ta biyan bukatun ku saboda kan na zo na mutu ya'yana su cinye gadon gaba ɗaya ku zama ba ku da wani abu to kuma sai suka mutu ya za a yi to in an zo rabon gado kuma kai za ka ci gadon uban naka ai wanda Allah ce ayan baka lada tuntunin fi sadaka cika wa khuz ha bi mirasika kawai ka je ka dauki wannan dukiya a matsayin kuma gadon ka Allah ya riga ya baka kun ga duk hadisan nan da malam ya kawo duka akan yaya ne to za mu zo za mu fafata menene magana akan shin wani zai iya yi wa wani sadaka ba ɗansa ba ba uwarsa ba ce ta mutu to shine aka fafata to kuma babu lokaci kuma ni littafi na ya ƙare kun gan shi to sai kuma bayan sallah insha Allah ta'ala ƙwarai da gaske wallahi na yi ta ƙoƙari mu sauke mu waɗannan kafin a- wallahi sai da na je na duba ashe muna da mujalladi guda ma saura ni dai a wata kaga wannan kaga wannan ai ko aljanu ne mu ba za mu iya kare shi wannan to kawai maganin kar ai kar a fara za mu tashi to haka Allah ya yi, za a yi Allah ya sa muna so yadda Allah ya sa muna da rai Allah ya sa muna da rai Allah ya sa muna da rai Allah ya sa mu za mu karanta shi na ba da hutun wannan karatu na zauri insha Allah sai bayan sallah saboda muna da yan tafiye-tafiye da kuma shirye-shiryen azumi kun san karatun azumi shi na kullun ne don haka sai an tanade shi kuma gaskiya ga yunwar azumi ga uzurori sai an yi tanadi kafin a tafi Allah ya sa mana albarka a rayuwa Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cika da imani Allah kamar da ka nuna mana shekarar nan ka daɗa dawo da mu a'id alaina a awaman ajida wa azminatan marida subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka